لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata sha biyar ga watan jumada sani hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha takwas ga watan ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin littafin tufatul hukam fasulun fi ma ya jibulil mutsallakati cikin abin da yake wajaba ga abin sakewa matan da mazansu suka sake su wa gairihinna da wasunsu minan zaujati daga mata minan nafaqati na ainihin nafaka wa ma yalhaqu biya da abin da yake riskuwa da nafaka kamar irin su rada'i da sauransu iskanu madkunin biha ilan qiba iddatiha min at-talaqi muktaba wa zatu hamnin zidati al-infaqa liwabiha wal kiswata ittifaqa ko وما لها إن مات حمد من بقاء واستثني سكنا إن يموت من ألك وفي الوفاة تجب السكنا فقط في داره أو ما كراءه نقت وخمسة الأعوام أقسل حملي وستة الأشهر في الأقل وحال ذات القلقة الرجئية في إدة كهالة الزوجية من واجب عليه كالإنفاق إلا بالاستمتاع بالإطلاق وحيث لا إدة للمطلقة فليس من سكنا ولا من نفقة هذا الحمد لله yace dama muna magana akan matar da mijinta ya sake ta da ma wacce ba sake tamba shi ne gairi hinna min al-azwaji a hukunce hukuncen su yake wajen ciyarwa da abin da yake rusuwa da ciyarwa kamar tufatarwa da gurin zama da sauransu farko da yace iskanu madkunin biha ilan qaba iddatiha min at-talaqi muqtaba iskanu zaunar da madkunin biya matar da miji yayi kwanan aure da ita kaga daga nan ka san wacce ba ai kwanan aure da ita babu wani gurin zama da za a bata ana sakanta ba wani idda a kanta za ta iya tafiya ta yi auren ta take ma in mutum ya ji auren shi kan zai iya cewa yana bukatan ta aura mar kaga babu wani ba da gurin zama amma wacce aka yi kwanan aure da ita kaga ita ce idda ya hau kanta to a zaunar da ita ilan iba'i datiya har zuwa karewan iddanta mina talaki idan inda na shika ne to wannan mu'taba shine abun hukunta wannan shine hukunci wanda ba kilafa wanda ainihin nassin qur'ani ne ya tabbatar ko taqulla rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna saboda haka bai halatta a fidda mace a gidan da ainihin aka sake ta ba dole a hakura ta gama idda in ma daki ɗaya ne kake haya sai ka tattara ka koma dakin abokai tunda dama Allah ma cewa ya dakin su ko min buyutihinna kai ka biya hayan kai ka kama amma yanzu nata ne dole ka bar ta sai ta gama ta fita sannan ka zo gidanka wa zatu hamlin wacce kuma take da ciki ba an sake ta wannan fa duk muna maganar shika ba'ini ne ba shika raja'i ba tukuna saboda a shika ba'ini ba ciyarwa ba tufatarwa amma gurin zama kan dole sai an bata to wa zatu hamlin ka sake ta shika ba'inin sai ya zama tana da ciki fa to zidatil infaqa sai an ƙara mata ainihin ciyarwa liwabi'iya daga nan har zuwa ta haife cikin walki suwaci da tufatarwa wannan ittifakan ittifakin malamai gaba ɗaya sun tabbatar da haka kaga abin da yanzu ga Abdullahi suna ta kallo abin da ba a yi kenan wai mutum yana sakan mace tun farko ma shi ma dama ba zai yadda ta zauna a gidan ba kuma ita ma ba za ta zauna za ta koma gidansu kuma tana komawa tana da cikin wani an haifun ma ya zo ya yi mata jego ma ba zai balle kawo abin haifuwa saboda haka daga ran da ka sake ta dole ta zauna a gidanka dole za ka yi cefane za ka yi komai kuma dole za ka tufatar da ita dole za ka bata wurin zama komai za ka mata har sai ta haihu sannan wa'annan abubuwa na ɗawainiyanta ya sauka a kanka wa malaha in mata hamlin min baka kuma ni yanzu abun mamaki wai sai ka ga an yi ɗin mutum ya ƙi komai an kai ƙara kuma ka ga wai kwatan haƙƙin ya zama kamar ma almara in ma ka ce ana lissafin sai wani ma zai rika ganin wai to wai wannan ma ai kamar ma tatsuniya ne bayan ya sake ta kuma a ce wai sai an yi kuma abin nan haƙi ne akan shi dole ne sai ya biya in bai biya a duniya ba ko a lahira dole sai ka biya saboda haka ba burgewa bane sakan mace tana da sabon ciki ka ce za ka watsar da ita kai gaba wa ma laha in mata hamlun min baka amma ita ma fa wa ma laha min baka laha dinnan lamirin na ainihin nafaka ne da kiswa wa ma laha min baka babu wanzuwa laha ga wannan ainihin nafaka da kiswa din ma'ana ciyarwa da tufatarwa in mata hamlun in cikin ya mutu a ciki dan ya je na motsi an tabbatar da cewa dan ya mutu amma ba ta haife ba to daga lokacin da ya mutu kai ma ciyarwa da tufatarwa ya zube a kanka dama dan me kake ciyar da ita kake tufatar da ita dan ɗanka da yake cikin ta ne yayi ai ita din kan shi ka ba'ili ne saboda haka dan na mutuwa shikenan wannan abin sun sauka a kanka sai dai gurin zama kan dole ne ka bar ta sai ta haife tunda ko da ya mutu a ciki in ba haife shi ba yanzu ba gama idda ba tunda Allah ya ce mai wa ulatul amali ajalhunna an yabana hamlahunna yawwa sai dai a nan malamai suna kilafa wajen ciyarwa da tufatarwa in ɗan ya mutu bai fita ba wasu suka ce matuƙar bai fita ba ko ya mutu dole ciyar da yake tufatar da ita amma shi wannan mai wallafan ya tafi akan cewa in ɗan ya mutu to shi kenan ciyarwa da tufatarwa ya faɗi akan shi amma wurin zama kan dole sai ta haife wasu tasni sukuna in ya mutu man ɗallaka To in idan mun ɗallaka wanda ya saka ɗin muka ɗaura mara in tana da ciki bayan gurin zama sai ya ciyar da ita sai ya tufatar da ita in ya mutu idan ya mutu to abubuwa sun zube a kan shi amma wasu tas ne su kuna ka toge ainihin gurin zama. Misali mutum ya saki matarsa da ciki muka ce bayan gurin zama dole sai ka ciyar da ita ka tufatar da ita ana nan ana nan ana nan sai ya rasu. Yana rasuwa ciyarwa da tufatarwa sun faɗi a kan shi amma gurin zama wannan haƙƙin Allah ne dole ne a bata gurin zama ko da a ce gidan da take ciki din na haya ne kuma kuɗin haya ya ƙare ko da a ce rasulman ɗin shi ne dole za a ɗauka a biya wannan kuɗin haya kaga yanzu a nan in ka lura a yadda za mu yi karatun a gaba sai ka ga matar da aka saka shi ka ba'i ne har ta fi shi ka raja'i har ta fi matar mutum da take gidan shi ma haƙƙi akan gurin zama gurin zama in je an sake ta tana idda to dole a bata gurin zama ko da ya mutu ko da gidan haya ne kuɗi ya ƙare ko da babu ainihin mai gidan hayan ya ƙi karɓa dole dai a nema mata gurin zama a saka ta dole ta gama wannan idda amma wafil wafaci idan kuma miji rasuwa ya ba wai ya saki matarsa bane ya rasu ne ko kuma ya sake ta amma shi ka rage ne kaga rage ai tana hukuncin matarsa ko to tajibu sukuna fakat gurin zama kadai shi yake waje ba kaga so da yawa idan aka zo wajen ainihin mutuwa akwai kusakurai da yawa idan mutum ya mutu ciyar da iyalan shi baya kan shi daga ran da ya mutu ciyar da iyalan shi ya sauka a kan shi abin da ya bari ya zama na gado saboda haka zancen wai sai mata sun gama takaba za mu raba gado to sun gama takaba me amfanin sun gama takaban za a ɗauki kuɗi kenan a rika ciyar da su a kuɗin wa kagan an ɗauki wannan kuɗin akwai wanda baya cin abinci a gida akwai wanda shi yana wani waje akwai wanda shi ma fakiri ne yana bukata saboda haka kuskure ne daga ya mutu inda wanda zai ɗauki nauyin ciyar da su ko kuma su magadan suka yi ittifaki gaba ɗaya ba yara ƙanana a ciki suka yarda sai a ci amma in ba su yarda ba ko wanda bai yarda ba dole sai an bashi hakinsa daga ran da ya mutu ciyar da iyalai da tufatar da su ya faɗi a kan shi sosai ma yanzu sosai sai ka ji eh sai ka ji wai sai an yi shekara sai ka ji an zo an karbi haya an karbi banshin shi an yi me ina yake sai a ce an ciyar da gida to waye ce a ciyar da gida kuma an ciyar da gidan nan akwai wanda ba sa ci a gidan akwai wanda su sun akwai wanda ka gani saboda haka gaskiya kuskure yace wa fil wafati tajibu sukuna faqat wajen mutuwa idan mutum ya mutu gurin zama kadai shi yake waje ba ma matan shi ko matar shi kuma wannan din ma gurin zaman abin da yasa na ce muku hakkin wanda aka saka shi ka ba'ini ya fi hakkin matar gida ita fi darihi idan tana zaune a cikin gidan shi to bai halatta a cire ta ba dole a bari sai ta gama ta kaba ko ana bin shi bashin da zai kama a sayar da gidan bai halatta a sayar ba dole a yi haƙuri sai ta gama ta kaba au ko kuma ba gidan shi bane amma makira a hunaqat gidan da ya riga ya biya kuɗin hayar gidan na iya zamanta to dole a barta ta zauna ta gama ta kaba to kaga yanzu a nan mafumin magana idan dama ba gidan shi bane kuma kuɗin hayan su ya ƙare ba zai yiwu a ɗauka a kuɗin gado a ce za a biya kuɗin hayan wannan gidan ba bai hau kan shi ba sai in gidan shi ne ko kuma ya riga ya biya kuɗin haya amma bai biya kuɗin haya ba ba biyan kuɗi to ba zai yiwu a ɗauka kuɗin gado a biya ba amma idan matar da ya saka shi kaba'ini ne ko a rasulman ɗin shi ne dole sai an ɗauka an biya wa kam sadul awan na'am an raja'i ne ko ai ita mace raja'i da matar da ainihin ayin kano raja'i tana gado kuma raja'i tana ta kaba ko amma ita ainihin shi kaba'in ya ba ta gado yawwa saboda haka kowa ya ci abin da zai gada wa kam sadul awami a ƙasar hamli To, mun yi magana a kan ainihin matar da aka saka tana da ciki za a ciyar da ita, tufatar da ita, ba ta wurin zama har ta haife, karfa ka yi tunanin wai wata takwas na kwana goma ko wata tara ko kaza in cikin ya kwanta fa a ƙasar hamli kurewan ciki shine kamsatul awami shekara biyar. Ta zo ta ce tana da ciki ya tabbata, to daga nan har shekara biyar in ba ta haifu ba dole za ka mata wannan ɗawainiya. wasu tattun a fil akalli kuma wata wata shida shine akallul hamli mafi karancin ciki tunda idan ka lura Allah madaukakin sarki ya ce wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara ko sai ya ce kuma wa fisaluhu fi amaini daukan cikin da yaye yaran gaba ɗaya wata talatin ne sai kuma wani aya ya ce yaye yaron daga haihuwan shi ana yi a shekara biyu ne kagan ka cire shekara biyu a cikin wata talatin saura wata shida saboda haka duk matar da aka aurar da ita daga aurensu zuwa wata shida ta haihu to dan shi ne kawai ba shi da wani hanyar da zai ce wai ba dan shi ba saboda adadin watanni a wata shidan malamai suka ce in ya rage kwana biyar shi ma dan shi ne misali wata shida ba kwana biyar ta haihu dan shi ne amma ya zan wata shida ba kwana bakwai sai mu ce to ai in ma watanni shidan sun yi nusan to ina kwana ɗayan daga wannan kwana ɗayan zai iya cewa ba ɗan shi ko ba ma ya ce ba kawai ba ɗan shi bane dan ba zai yiwu mace ta haifi ɗa cikakke a ƙasa da wata shida ba amma wata shida ba kwana shida ma ɗan shi ne saboda zamu kaddara watannin gaba ɗaya sun kai kwana 29 tara ne aha wahalu zati dalqatir raji'iyya fi iddatin ka halatin zaujiya ka ji maganar kabarista halin wacce aka sake ta shi ka raja'i fi iddatin a cikin idda ka halatin zaujiya kamar halin mata ne wanda ake cikin aurenta min wajibin alai na abin da yake wajaba akan shi kal infaki kaman ciyarwa kaman tufatarwa kaman gurin zama duk abin da mutum zai wa matarsa to duk in yayi wa ainihin wacce ya saka shi ka raja'i wannan abin yana daidai da ainihin matarsa wuri ɗaya ne kawai illa fil istimta'i sai dai wajen jin daɗi wajen jin daɗi kan bil itlaqi mutlaqan bi halatta ji daɗi ko da kallo ba kallo na sha'awa bi halatta kamata ba amma duk abin da zaka yi wa matarka dole kamata kana son kallon sha'awa sai ka mai da ita tunda dama raja'i ce wa haythu la iddata lil mutallaqa duk lokacin da aka ce ba idda ga wacce aka saka to fa laysa min sukuna wala min nafaka babu wurin zama babu ciyarwa tunda dama ba idda akan ta dama matar majbubi ce ko dama ba mu dika bace ko kuma an sake ta kafin ai kwanan aure to duka kaga wannan babu idda babu ciyarwa babu ainihin wurin zama lasan gaci alhamdulillah